أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة شقي لنا بهذا المهدر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah a yau ma Allah subhanahu wata'ala ya ƙara dawo da mu cikin ikonsa a cikin karatun littafin nan mai albarka wato umdatul hakam min kalami khairil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a yau za mu tashi a cikin kitabul hajji wato littafi na hajji wanda an san hajji Allah subhanahu wata'ala ya kira dukkan halitta zuwa gare shi wanda Allah ya bashi dama inna wala baitin ubiya linnas lallabi bi bakka mubarakan wa hudan lil alamin في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ونقول الله يتي وأتم الحج والأمرة لله ونقول الله يتي وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر yatina min kulli fajin amik falala sun tabbata da yawa na aikin hajji a wanda yana daga ciki manzo Allah an tambaye shi wani aiki ne yafi sai wanne sai wanne daga nan manzo Allah ya ce sai hajji kubutacce a babul mawaqit babi akan lokuta wato mawaqit anan ba lokuta ake nufi ba wuraren da ake ɗaura harama da hajji. Akwai mawaƙit zamaniya, akwai mawaƙit makaniya. Mawaƙit dai jam'i ne na miƙatu, wato wurin da ake ɗaura harami da aikin hajji ko umara. An Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma an karo da hannun sayyidina Abdullahi dan Abbasin Allah ya da su. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى لمن زن الله صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة يا إياك أنتي ورن دور حرما متانا مدينة إنا إياك أنتي واتوز الهليفة شين ذا الهليفة واتوشي ذا الهليفة ونقديني وانديكي أكاني شدا masallacin manzo Allah bai wuce kilomita goma sha uku ba. An gane da kyau? Wannan kenan ana kiran shi a nan Abaru Ali. An gane da kyau a yanzu kai. Da haka tsakanin shi da Madina kuka ce masallacin manzo Allah bai wuce kilomita goma sha uku ba. To annabi ya iyakance wurin ɗaura harami ga mutanen Madina Zalhulaifa. ولعال الشام الجهفة يا إياكن تيو متانا شام su Tunis, su Algeria, su Mauritania, su Morocco, afwan, ya iyakance musu juhufa. Wali Ali Najdin Karnal Manazili, ya iyakance wurin ɗaura harami na mutanen Najd Karnal Manazili, wali Ali Yamani ya lamlam. ya iyakance lamlam ga mutanen Yaman, waƙala sannan ya ce, Hunna la hunna waɗannan wurare na mutanen waɗannan gari ne, walimana ta alaihinna, kuma waɗannan wurare na mutanen da suka biyo ta wannan gari ne, misali in zaka je aikin hajji ka bi ta madina to in zaka daura harama daga miƙatin mutanen madina zaka daura tunda ka biyo ta madina an gani man arada alhajja aw umrata cikin wanda ya nufi aikin hajji ko umara malamai suka ce ya zama ba aikin hajji ka nufa ba umara ba ka zo wucewa ta zalul ifa to ba dole ka dawar harami ba wasu malamai suka ce ko kasuwanci zaka je ko neman karatu zaka je to sai ka je in ka bi ta madina sai ka wuce zalul ifa ka dawar harami in ka dawar harami ka wuce ka je kai umara sannan ka warware ka dawo kai abin da kake so wasu ka ce ba manzo Allah ya ce mimman arada al-hajja ba a daurawa a wa'annan wurare ya bance ga wanda shi dama abin da yake kenan in wani abu ya kawo ka kawai ka wuce amma wasu na ganin ba ka shiga harami ba ba tare da ka daura harami ba ba ka shiga waɗannan guri ba babu harami an fahimta saboda alfarmar wurin ومن kana duna zalika wanda kuma wurin da yake kuma bayan waɗannan miƙati ne, wato, inda kake sai an wuce miƙati, to za ka dawo bayan miƙati ne ka ɗaura rama sannan ka dawo ka ƙara wucewa. Misali garinku yana gaba da miƙatin mutanen Madina, ya fi kusa da Makka fiye da miƙati. To yanzu za ka dawo miƙatin ne, sannan ka ɗaura harami koko daga ga, shi sa maza Allah ya ce, amma duk wanda yake kafin wannan miƙatan da aka gaya maka, to fa min haisu an sha daga inda ya fara ita ya fara dan haka kai ba ruwanka da lissafi ka ce zaka da baya ba dai garin ku yana gaba da mikaci ba to daga nan garin ku zaka daura harama shikenan sai manzo Allah ya ga maka hatta ahlu makkah min makkah har ɗan makka to daga makka ko za su daura harami tunda za su dawo a ce su dawo mikatin a kawai tunda dai ku yanzu ɗan makka ne to wani mikaci za ku kuma bayan sannan ku dawo a daga makka kawai za ku daura harami wasu suna ganin amma kuɗin fito waje ai sun su suna cikin haramun ma waɗannan miƙatin na mutanen waɗannan garuruwan yawa da duk wanda ma ya biyo ta waɗannan garuruwan ko ya biyo ya shigo cikin waɗannan garu ya shigo cikin ya biyo ta waɗannan garuruwan ko da ba ɗan garin ba ne ko ba gane ba yanzu kai ne zaka je makka kai dan madina ne sai ka biyo ta madina zaka je umara ko aikin haji sai ka bi ta madina ziyara annabi to yanzu ina ne migacin ka ba zalule ba ba kai dan madina ne ai kai dan madina ne kai ina migacin ka ai kai dan madina ne kai kuka da miƙaci ma zai zama juhufa ne an gane da kyau To da haka tun da ka biyo ta Madina to yanzu kai ma nan ne miƙatinka. Amma kai ba ɗan Madina ba ne. Shi ne wani man ata alaihin da wanda ya biyo ta wa'innan garuruwan min gayar alihin na wanda ba ɗan garin ba ne. In dai ka biyo ta nan to ta nan za ka ɗaura harin. آه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زال لا يأتي yuhillu alul madinati min zilhulaifa mutanen madina za su daura harami za su daura harama da hajji ko umara daga zilhulaifa wa hal shami min aljuhfa mutanen sham kuma daga juhfa wa hal najdin min qarnil manazil mutanen najd kuma daga qarnil manazil qala abdullah sai Abdullahi dan Umar ya ce wa balagani anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sannan bayan haka labari ya iso mun cewa manzo Allah ya ce wa yuhillu alul yamani min yalamlam su go mutanen Yaman za su daura harami daga miƙatin su mai suna yalamlam an fahimta mai suna yalamlam wannan kenan babu ma yalbisuhul muhrimu min asiyab babi game da abinda ya halasta mai daura harama ya saka na tufafi ba kowane kaya baka saka ba a matsayin ka wanda ka daura harama da hajji ko umara an gane dan haka wani irin nau'in kaya ne zai saka
an abdullahi bin umar radiyallahu anhu daga sayyidina abdullahi dan umar Allah ya da su anna rajulan qala cewa lalle wani mutum ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ma yalbasul muhrimu min siyabi menene mai daura harama zai saka na tufafi qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce la yalbasul qamisa ba zai sa riga ba saboda ai kamis muhid ne to riga eh wato abinda ake nufi shine mai aikin hajji ba zai saka al-muhitu wal muhitu ba duk abin da yake kewayewa da shi ko yake dinke ba za ka saka ba inda abu na kewaye ka ko yake dinke ba za ka saka ba da haka riga ai dinkakkiya ne walal ama'ima kuma ba zai sa rawani ba domin rawani ai mai kewayewa ne wancan muhid ne wannan kuma muhid ne wala sarawilat kuma ba zai sa wando ba shi kuma wando ya tara shi an dinka shi kuma ya kewaye ya tara duka biyu walal baranisa sannan ba zai sa manyan kaya ba irin mai lullubewa in gane walal kifafa ba zai sa huffi ba domin huffi ma ya rufe illa adin la yajidna alaini sai dai mutumin da bai samu takalmi sau ciki ba walilbas khuffaini to wannan ya iya sa huffi amma shi ma walitta'u ma asfala min alka'baini yanka su kasa da idan sahunsa wala yalbasu min asiyabi shay'an ba zai sa daga tufafi ba wani abu masahu za'afaran wani tufafin da turarayin za'afaran awarsun ko turaren warsu ya shafa ba ba zai saka wani abu na tufafin da turare ya taba ba an gane wato mai harama ba zai shafi turare ba amma zai iya shaƙa ya shaƙi kamshin amma in dai ya taɓa kayansa to ba ba zai yi ba ba zai sa wannan kayan ba wani bukhari bukari ya ruwaita wala taqibul mar'a mace ba za ta rufe fuskanta ba wala talbasul quffazaini kuma ba ta saka safa ba amma ita kuma tana da daman ta sa muhidu wal muhidu ba ta sa abin da aka dinka ko abin da ya kewaye ita mace ba amma ba sa likab da safa ba wannan kenan عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سيدنا عبد الله بن عباس الله يدرس يجي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba a arfa mallam yajinna alaini cewa duk wanda bai samu takalma ba falalbas khuffaini to isa huffi wa mallam yajid izaran wanda kuma bai samu zani ba falalbas sahawila to ya sanya wando wannan duka ga mai harama an fahimta to wannan kenan aka ce mutane ne suka shiga cikin kunci na rayuwa a wannan lokaci sai manzon Allah ya wannan rangwame domin waɗanda suka shiga cikin kunci su samu rangwame da sauƙi an gane sai manzon Allah ya bada wannan gara ba sa cewa a iya sa hufi a kuma iya sa wando an abdullahi bin umar an karba hannun sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya darasu anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle kalmomin talbiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine labbaika allahumma labbaika لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك الله نعم سامك دك كران الله نعم سامك لبيك لا شريك لك الله نعم سامك الله نعم سامك لبيك الله نعم سامك الله نعم سامك إن الحمد والنعمة لك lalle dukkan yabo da duk wani ni'ima a hannunka suke wal mulka haka dukkan mulki na gani la sharika laka ba kai da abokin tarayya qala yace kana abdullahi ibn umar yazidu fiha abdullahi ibn umar ya kasance yana karawa cikin wannan talbiya sai yace labbaika labbaika Allah na amsa maka Allah na amsa maka labbaika Allah na amsa maka Allah na amsa maka wasa dai ka Allah duk arziki arzikinka ne sai wanda ka bada wal khairu bi yadayka al khairi yana hannayenka Allah war ragaba'u da duk wani abun kwadayi ire ka duka zuwa gare ka ne wal amalu haka nan duk wani aiki kyakkyawa ana yin shi ne zuwa gare ka a wannan kenan ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karba daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kare da shi yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bi alasta ga macen da ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar alkiyama ba an tusafira ta yi tafiya masirata sharin tafiyan da ya kai wata daya masirata yawmin wa lailatin kai tafiyan yini da daransa illa wa ma hazu maharami face a tare da ita akwai ma'abucin haramci wato wanda babu aure a tsakaninsu wa fi lafzin lil bukhari ya zuwa wani lafazi na imam bukhari la tusafiru masirata yawmin kada mace ta tafiya tafiyan kwana daya illa ma azima haramin face tare da ma'abucin haramci babul fidyati babi akan fansa wato mabocin ɗora harama ba so wani abu ya sauka daga gashin kansa an fahimta da kyau ba so wani abu ya samu ya sauka daga gashin kansa yana daga cikin abin da duk ba a halasta ba ga mai azumi afwan daga mai aikin hajji ko umara kafin nan akwai wasu abubuwa da aka halasta wa ma'abucin ga muhurin ga wanda ya ɗaura harama na farko na farko malamai suka ce wanda ya ɗaura harami zai iya yin wanka zai iya kuma canza mayafi da kuma gyautu zai iya yin ƙaho idan haka ya buƙata za a iya cire masa haƙori Allah ya kiyaye zai iya sosa jikinsa muddin ya tabbatar gashi ba zai sauka ba zai iya shakan turare zai kuma iya a yin inuwa da lema ko da wani abin inuwa zai iya dukan bawa don ladabtarwa ba laifi ba ne zai iya sa kwalli zai iya kashe wasu kangarandun dabbobi da manzon Allah ya ambata za a iya kashe su na hankaka da shahu da kunama da kare da sauransu to akwai wasu abubuwa da aka hana ga mai azumi afon ga mai harama na farko akwai saduwa da abin da ke janyo sa akwai aikata saban Allah akwai rigima akwai sa abin da yake ɗinkakke wannan ma an hana shi kamar riga an gane wannan kenan sannan bayan shi akwai ƙulla aure ga kansa ko ga waninsa akwai yanke kumba an hana sa ko cire gashin ko aske gashi ko yin saisaye duk an hana shi ta ko ta ina ko sa kaya da aka yi masa rini wanda a cikin rinin yana da turare mai kamshi an gane to a cikin abin da aka hana shi kamar yadda na faɗa muku akwai yanke kumba ko aski ko kuma ma ba aski ba saisaye ko sirin mulu ko yin farauta to idan ya yi farauta ko ya yi ɗaya daga cikin waɗannan muddin ɗaya daga cikin waɗannan da na ambata ba saduwa ba ne idan ya yi saduwa to hajji ta lalace gaba ɗaya an gane amma idan ɗaya daga cikin wa'in abin da na gaya muku misali ya yi farauta ko misali ya yanke kumba ko misali ya aske gashinsa ko misali ya sa turare an fahimci wa'innan ko misali ya yi aski kamar yadda na faɗa da sauransu dai duka dai wanda ya wa'innan abubuwa ko kuma uzuri ne ta kama shi ta yadda ta hanyar uzuri uzuri ta kama mutum ya aikata ɗaya daga cikin wani abubuwa banda saduwa banda saduwa waɗannan abubuwan da na faɗa gaba ɗaya dai kamar misali aske gashin kai ko sa kaya ɗinkakke an fahimta da sauransu to ya waje bai ba da fansa shine yanka akuya ko ya ciyar da miskinai ƙwara shida kowane miskini rabin sa'i ko ya azumin kwana uku duka dai shi abin baiwa zaɓi ne cikin abu fara ukun nan an fahimta to amma hajji ko umara ba ta ɓaci don ka aikata ɗaya daga cikin wani abun da aka hana amma ban da saduwa kana yin saduwa shi kenan hajji ta lalace shi ne Allah ki cafa man kana minkum maridan wanda ya kasance a cikin ku bashi da lafiya au bi azamin rasi ko akwai wani ciwo ko rashin lafiya a kansa fafidiyacin to ibada fansa min siyamin na azumi aw sadakatin ko sadaka ciyarwa da na faɗa aw nusuk ko kuma fansa na dabba an gane to wannan fansan shine za a yi maka bayanin sa anan an gane Abdullahi bin Mughaffal bin Maqil an karba da sayyidina Abdullahi dan Maqil qala yace jalastu ila Ka'b bin Ujrata na zauna kusa da Ka'b dan Ujra fasaltu anil fidyati sai na tambaye shi game da fansa faqala sai yace nazarat fiya khasatan ai ayar da take magana akan fansa a kaina ta sauka ake bance wato ayar take cewa man kana minkum maridan aw bi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk to a kaina ta sauka ake bance wayya lakum ammatan amma yanzu hukuncinta ya tabbata gare ku a game umiltu ila rasulillahi yadda aka yi ko shi ne an ɗauke ni ragas zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kummal alhali kwarkwata ya tanasaru ala wajhi yana faɗowa daga kaina zuwa fuska na kwarkwata sun yi yawa ba lafiya fa sai manzon Allah ya ce ma kuntu ural waja balaga bika ma ara ban zaci ciwo ya kai makura gare ka irin yadda nake gani yanzu ba aw ma kuntu arjuhu jahada balaga minka ko kuma cewa yi ban zata cewa wahalan da kake fuskanta ya kai maka ba ma ara irin yadda nake gani yanzu a tajidu shatan to yanzu dai gashi ya sauka ko yanzu kana da akuya domin za a ji amai aski ai saboda samun saukin kan da zaka bada fansa fa kuntu yana ce da annabi la a'a قال سيدي فصوم ثلاثة أيام كي أزم كان أو كما يد من كفدا أو إم ستة مساكين كو كتشد مسكين شدا لكل مسكين نصف سائل كو مسكين أباش رب سائل وفي رواية عود رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يا أمر جيشي أن يدئم فرقا يتشير دا وني ma'auni babba bayan sittata masaki na tsakanin miskinai shida, auyu shatan ko ba da hadaya fansa na akuya, auyu sumu sala auyu suma salasata ayyamin ko ya azumi na kwana uku. Ko ya ciyar da farka mun yi magana shi muka ce almiktal wani ma'auni babba a baya. kuma ban zaci cewa tsanani da wahala ba. Ana bi shuraihin, an karo daga hannun sahabin nan wanda ake ce mishi abi shuraih, kuwailid bin amril kuza'i, wanda sunansa kuwailid, wannan abi shuraihin alkunyansa ne. sunansa Kuwailid bin Amr al-Khuzai al-Adawi an karɓi ga hannunsa radiyallahu anhu Allah ya dade shi annahu qala li Amr bin Sa'id bin bin al-As cewa shi wannan sahabi ya ce ma Amr dan Sa'id dan As shi Amrin gwamna ne a lokacin sa a garin Madina gwamna ne a lokacin sa a garin Madina an gane to ya ce masa shi amr ɗan sa'idu ne ɗan as shi sa'id bin as sahabi ne ya ce masa wa huwa yab'asul bu'usa ila makka lokacin da ke shirin aika rundunoni zuwa garin makka domin a yaƙi abdullahi bin zubair an gane domin su yaƙa a a yazid bin muawiya afwan domin su yaƙi abdullahi bin zubair kamar yadda na faɗa sai ya ce mishi izalli ayyuhal amiru ya kai wannan gwamna babba na garin Madina, kamin izini, an uhaddisa ka ƙaunar in sanar da kai wani magana da kama bihi Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah ya tsaya domin faɗinsa algada min yau milfati, washe garin ranar da aka yi yaƙin fatu makka, bayan an yaƙin fatu mata to washe gari annabi faɗi magana. Kaga dai shi abin shirayin sahabi ne. shi ko wannan ba sahabi bane amma saboda mulki sai ya mushi magana cikin tausasawa fasami fasami atu uznaya da annabi faɗi wannan magana kunnaye na kunnuwa na biyu duk sun ji wannan magana ba labari aka gaya min ba wa ahu kalbi zuciya na ya kiyaye wannan magana wa absaratu ainaya hina takallama biyu kuma idanuwa na biyu sun ga manzon Allah lokacin da ya faɗi maganan nan. Annabi Hamidallah wa suna alayhi cewa shi ya yi ga Allah ya kirari ga Allah sun makala sai ya ce, Inna makka ta harama Allah ta'ala, lalle makka Allah ya haramta ta yau makalakar samawati walardi, walarda tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasai, walam yuharrima nasu ku sani ba mutane ba ne suke haramta ta suke mai da ita hurumi Allah ne da kansu ba mutane ba ne suka fara Allah Allah ne fara mai da ta hurumi fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir dan haka bi halasta ga wani mutum da ya imani da Allah da ranan alkiyama ba an yasfika bihadaman ya zubar da jini a wannan a wannan gari na maka wala ya adidu biha shajaratan ko ya yanke bishiya a wannan gari na maka fa in aharin tarakhasa bi qitali rasulillahi idan wani ya ba kan shi dama ya rangwantawa kansa saboda ganin ai annabi ma yayi yaki a cikin ta to ni ma ai zan iya yi ka san akwai irin wa'annan sai ga mutum yana kokari ya ba kan shi dama yayi kansa rangwame domin ai annabi ma yayi to fa qulu ku gaya masa inna allaha azina li rasuli Allah yayi wa annabi izini yayi amma walam ya'zal lakum ku be muku izini annabi ya ce haka wa inna ma azina li rasuli sa'atan min nahari shi ma ma'aikin nasu Allah ya masa izini ne na wani lokaci na ini wa qad adatu hurmatuha alfarmata kuma ya dawo al yawma a yau ka hurmatuha bil amsi kamar yadda alfarmarta yake a baya da haka ni ma yanzu ba ta halasta gare ni ba faliballigi shahidul ghaib wanda ya halarta ya sanar da wanda bai halarta ba ji manzon Allah an fahimta da kyau abin shurahin ya ce na gaya ma wannan sarki wannan hadisi faƙiyar li abin shurahin sai aka ce ma abu shurahi wato wanda yake abu shurahi ke gaya musu wannan hadisin sai aka suka tambaya abu shurahi to ma qala laka ma qala laka amr shi amru bin sa'id bin al-as din me yace maka da kai mishi wannan wa'azi da kai mishi wa'azi da wannan hadisin me yace maka qala sai yace qala ce min yayi ana alama bi zalika minka ni ai na fi ka sanin wannan hadisin na fi ka sanin wannan aka yi gaya ya aba shurayin ya ce min kai baban shurayin innal harama ka sani harami makka la yu'izu asiyan baya kara mai laifi kawai shikenan shi abdullahi bin zubair mai laifi sai maka ta kare shi saboda wannan hadisin naka ai shi harami baya kiyaye mai laifi wala farran bidamin ko wanda ya gudu da wani jini mutum ya kashe wani ya gudu maka sai ya kyale shi to shi ma baya kiyaye shi wala faran bi kharibatin ko wanda ya gudu da wata barna ko wata sata ko wata ha'inci to duka wannan dai harami baya kiyaye su don haka ka san wannan ya kisa ya dawo ya gudu an gane banna an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة منذ الله ياتي رانا لك بود مكة لا هجرة بعد الفتح باب هجرة bayan wannan budi da aka yi wa makka ka ce za ka hijira daga makka kuma zuwa wani gari babu wannan domin makkan yanzu ita ma garin musulunci walakin jihadin wani yadda sai dai akwai ƙoƙaricin addini da kuma kyautata niyya wilastum firtum haka ne maku fito zuwa ga yaƙi ko zuwa ga taimakon addinin Allah yanzu dai ban firuto ku fito amma dai babu hijira wa qala yawma fati makkah annabi ya ce ranar da aka bude makka inna hadha albalada lalle wannan gari na makka haramahu Allah yawma khalaqa samawati wal arda Allah ya mai da shi hurmi ya kiyaye shi ya haramta shi tun sa inda ika halicci sammai da kaisai fa huwa haramun da haka shi wannan gari mai alfarma ne bi hurmatin layi da alfarmar Ubangiji ila yau mulkiyamata har ranar alkiyama. Wani lam ya hillal ƙitalu fi yadda lamarin yake yin yaƙi a cikin garin nan bai halasta ba, li'adin ga wani ƙabli kafin ni. Walam ya hillali illa sa'atan min nahari, ni ma ɗin bai halasta gare ni yaƙi a cikin wannan gari sai wani lokaci na ini. wai sa'ati hazi shine daidai wannan lokacin da ko gana ya budin makka huwa haram naka wannan gari a mai alfarma ne bi hurmatillahi da alfarman Allah ila yawmil qiyama zuwa ranar alqiyama la ya abadu shauku shauku ba a yanke kayansa an gane kayansa ko ka ce abincin raƙuma da kawai ƙaya ai ka san ƙaya shine kusan abincin raƙuma ma wala yunaffaru saiduhu ba a kora dabban farautarsa in dabba tana ko binta da gudu ba a yi ko kaɗan firgita ta kaɗan razana ta ba a yi wala yantaqidu luqbatahu ba a tsintan tsintuwar wannan gari illa man arrafa sai ga wanda zai ta ciyanta wala yuqtala khalahu ba a yankan ciyayinta faqala al-abbas sai abbas dan abdul mudallib yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah illa al-izkhira amma a cikin ciyayin kai mana rangwame ya zama banda ciyawan kirya izkhir kirya fa innahu liqainihim domin ciyawa ne da makeran mutane suke amfani da shi wurin hura wuta, wa buyutihim kuma mutane suna amfani da shi wurin rufin ɗakunansu. E makera. Faƙala sai manzo Allah ce illal izhira banda izhir wani ciyawa ne. Ya ce alƙain, mai shari ya ce abin da ake nufi da alƙain alhaldadi shi ne makeri an fahimta wannan kenan an aisha ta radiyallahu anha babu ma ya juzu qatlu babu game da abin da ya halasta a kashe shi ko da mutum na da harama yana da ya daura harami ko da mutum ya daura harama da hajji ko umara wa inna abubuwa ya halatta a kashe su kuma ko da abubuwan nan suna cikin alfarma ta maka hurumi kenan ko kuma da ba a cikin hurumi suke ba ko kuma mu kwana nan sai mu tashi wannan babi abin da mun karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin